idan neman ciwon da ya same shi sai zai ta neman magani a bayan yin zumunci kakin da ne wato kun ga wannan matsalar Allah na jaraba wasu da ita kamar ta sansulin fitsari ne wani fa ta sansulin kashi Allah ke jaraba shi wallahi kawai sai dai kashi ya zuwa nan wallahi na san wani haka yi ɗan kasuwa ne babban mutum amma Allah ya kunsa wani abu nafkin ya ce yara nafkin karama malam ai ba karama ba abin da mutane suka fi sani shi ta san su fitsari saboda shi ka gane shi yana iya bayyana yana da matsala amma mai ta san su tusa ba da shi kullum shi kawai tusa yake suka bi ko dai ka bi karanta ko ba ka bi ba إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan lokaci ne shiga daren laraba wanda ya daidai da daren bakwai ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka koma wasu madina yau shekara 1431 wanda ya daidai da 22 ga watan disamba shekara ta 2009 idan ba ku manta ba a makon da ya ko karatun da ya gabata mun gama watan gaba ta farko wacce malamar ce mana karatu akan mumina mai gaskiya a imaninta da kaunar da take wa Allah da manzonsa a inda yau za mu tashi kan gaba ta biyu bayan malama ta kawo mana wasu misalai a aikace daga wasu matan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce alfakaratu saniya gaba ta biyu almu'minatu sadiqa gaba ta uku ne ko na'am haka ne الفقرة الثالثة قبعة أكو عندما لم تكتوى المؤمنة الصادقة مؤمنة وتتكي من قسكية إيمانتا تقواها وران ألمتا وخشيتها دكما كياي بوكوكين ألمتا وزهدها دكما تاكا تنقل انت في دنياها أو أن رأيتها تدنيا كل كلمة تقوى da khushu'i kamar abu ɗaya ne a asali an gane ko sai dai in sun haɗu wannan ce tsoron Allah wannan ce kiyayar Allah ko taka tsantsan game da Allah wato bin Allah a hankali to wannan gaba karatun da za ta mana za ta yi ne akan tsoron Allah da taka tsantsan da kiyayar Allah da kuma taka tsantsan ɗin da take a cikin wannan duniya ita mumina malama ta ce innal mu'minata sadiqa hiya al-mar'atu taqiyya muminar gaskiya ita ce matan nan wacce take mai tsoron Allah jama'ar musulmi kun gani kun ga a Qur'ani wasilcin da Allah ya ma al'umma farko da ƙarshe shine tsoron Allah wala kad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah sannan kuna jin abin da wancan yaro ko kuma da dan annabi adam ya gaya dan uwansa cewa inna ma yataqabbalallahu min almuttaqina kenan tun da kaga Allah ya al'umma farko da ƙarshe wasanci da tsoron Allah sannan ga aya Allah ya nuna cewa kadai Allah yana amsa ne daga masu tsoronsa kenan duk wanda ba mai tsoron Allah bane an fi aiki sani Allah baya amsa jama'ar musulmi kun gane dan fi aiki Allah baya amsa in dai mutum bai da tsoron Allah wannan tsoron Allah da ake magana a magana ne ko a aiki da ma musulmi kun gane magana ko aiki ko gudun ya zan akwai tsoron Allah a tare da kai da ma wato tsoron Allah nan ya wuce duk yanda kake zato wato shi in bai shiga cikin komai ba to komai Allah baya amsarsa jama'ar musulmi kun gani wanda aka dan uwa musulmi ka ji tsoron Allah zamantakewar ka da matarka yayyinka kannunka shugabanninka abokanka wurin aikin ka wurin sana'ar ka ka dai zama mai tsoron Allah Allah kyauta to ita ce matan nan wacce take mai tsoron Allah hasaliha wacce take kuma mutuniyar kirki yar arziki irin albarka salaha ce ita mumina mutuniyar kirki ce alqa'ima bi umur diniha kuma mai tsayuwa ce tsayin daka game da abin da ya shafi al'amuran addinin ba ta wasa da su ko ido abin da ya shafi addini ba za ka ganta wata ran tana yawo da dan galaba ko ta sa riga mai yankakken nono ana hangen nononta ko kuma ta sa riga wacce take ana hangen gadon bayanta ko ta sa sakin matsatsi ko ta sa mai sharshara ko ta sa wanda mai huje-huje ko abin da ya kama da waɗannan gaba ɗaya dai abin da addini ya ce tana tsayuwa a kai shi ne za ta fita da hijabinta irin na shari'a za ta sa niƙabinta ko da tana da kyau tana ƙarawa da irin waɗannan jama'ar musulmi kun gane ko ga safunan hannu ga na kafa sannan tana bin gefen hanya ne in tana tafiya za ta je anguwa kamar yadda annabi ya ce musu laisa alal nisa'i wasta tare bai dacewa ga mata in za su je unguwa ko za su je wani wuri su rinka bin tsakiyar hanya ba kyau gefen hanya mace take bi idan tana bin wannan gefen hanyar sai ta hangi a can gaba ga maza zai zaune a wannan bangaren sai ta ketara ta koma wancan gefen tana tafiya a nan ta hangi maza sai ta ketara ta koma wancan gefen to ita dai mumina mai tsayuwa ce tsayin daka wurin ba da cikakkiyar kulawarta game da abin da ya shafi al'amuran addininta al-muhafazati ko ala awamir rabbiha sannan mai kiyayewa ce akan umarni da dokokin ubangijinta duk abin da Allah ya ce ta yi za ta kiyaye ta yi duk abin da Allah ya ce ta bari za ta kiyaye ta bari wannan ita ce mumina al'arifatu bi haqiqati dunyaha kuma ita ce wacce take mai cikakken sani game da haƙiƙanin wannan duniyar tata ta san wannan duniyar ƙarya ce gida ne na ruɗi jama'ar musulmi kun gane ba da gaske wurin zama ne na dindindin ba duk mumina ta fahimci haka jama'a kun gane to shi yasa zaka ga mace in dai mumina ce za ku ji zaka ji duk abubuwan da masu ruɗi ne a rayuwar duniya zaka yi wata da su dame ta ba kawai jama'ar musulmi kun gani duk abin da zai zama mai ruɗi ne na rayuwar duniya za a ga san ita bai dame ta ba ya ayyuhan hannasu ta ko rabbakum wa shawwalan la yajidu walidin an waladihi wa la mawludin huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'da allahi haqq fala taghurrannakum alhayat ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur Allah ya ce zuyyina lin-nasi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث لكن ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاد jama'ar musulmi kun gane waɗancan abubuwa gaba ɗaya Allah ya buga musu ban yace duk tarkace ne duk abubuwa ne kawai na holewar duniya amma a wurin Allah ba koma kyakkyawa take jama'ar musulmi kun gane wannan ko kar ka bari wani abu na rayuwar duniya ya ruɗe ka kana kallon sayyidina ali ya kalli duba ya ce mata gurri gari to ruɗe wani ba ni ba saboda jama'ar musulmi kun ga duniyar nan wallahi kowa ya san ba da gaske bace ba wurin zama ne na dindindin ba kowa ya san inna lillahi ibadan فتنا خلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا bayan Allah haka suke ɗaukar duniya sun yarda cewa duniya wuri ne da ruɗi kawai jama'ar musulmi kun gani kuma kakan kama da ya mutu yanda ka ganta a yau haka ya rinka ganinta kuma ya tafi ya batta jama'ar musulmi kun gani dan banda duniya tana da ruɗi don Allah jama'ar musulmi kuna zaune da mutum fa mutuwa za ta ɗauke shi amma yanzu da sai kuma kaga da an je an dawo sai mutum ya ci gaba da abin da yake har ta rubar da shi baya tunanin me yawa gobe shi ne tun da kaga rana ta fito ba ta faɗi da abokinka ba dole wata ran za ta fito za ta faɗi ba da kai ba kai ma shekarar da ta wuce yanzu ba an shiga sabuwa ba mutum nawa ta ɗiba wanda ka sani ta tafi da su akwai ranar da kake ji kana rayuwar nan za ku haɗu sai dai a lahira to ita lumina tana tsayawa ta kalli hakikalin duniya fa cewa gida ne da ruɗi wannan duniya wuri ne da matsala jama'ar musulmi kun gane wannan ko Allah kyauta amma dan adam ba abin da ya gane shi to amma ita mumina ka ji yadda take ɗaukar duniya saboda za ka ganta kawai ita za'ida ce mutawari'a jama'ar musulmi kun gane almutajafiyati anha wacce take ita mumina mai yankewa ce mai fita harkar ita duniya din ne wa an zukrifi hal muqdima ala al akhirah sannan wa an zukrifiha sannan ita mumina za ka ga watan mai kau da kai ce daga abubuwan da suke na kawace kawacen duniya al muqdila ce kuma ita al akhirah kullum mumina za ka ga tana mai da hankali ne kawai game da abin da ya shafi lahira an gane tare da cewa ba wai tana manta da za ta rabar a duniya ba ne a amma dai ta fi mai da hankali kan abin da shafi lahira dan ƙa'ida qur'aniya Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya amma wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk kar ka manta da naka ka san a rayuwar duniya jama'ar musulmi kun gane wato abinda mutum musulmi yake kallo na abin da ya shafi rayuwar duniya jama'a ku tsaya ku ji ko ne yana kallon shi ne a matsayin abin da zai bore da shi a rayuwar duniya yana kallon abin ne akan abin da ya taimaka mai bin Allah amma za ku ji a nan ɗaya daga cikin magabata lokacin da ya kai ɗarsa ɗakin miji alhamdulillah duk abin da ya kamata a koya ma ɗana addini yayi da ma musulmi kun gane ko sa'id ibn musayyib yassa take tambayar sa baba tun daga farkon qur'ani har ƙarshe babu wani abu da ban san ma'anarsa ba dan ka nuna mu na san ma'anar komai na alqur'ani alhamdulillah amma abu ɗaya ne nake yawan tunani akan shi ne ban gane menene hakikanin abin da Allah ke nufi ba a wurin sai ce ne ta ce maganar da Allah ya ce ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تتيتو أبن الله يكي نفي دا الحسنة في الدنيا دا كما الحسنة في الآخرة شينة سوء دي الحسنة في الآخرة تتي ناسا الجنة الله يكي نفي تو أماني يكي نفي دا الحسنة في الدنيا baban ta yace mata kin san abin da Allah ke nufi da atina fi dunya hasana din nan tace a yace ita ce mata ta kware da Allah ke ba mutum wacce za ta taimaka mai bin Allah ashe ko ka ga mutum yanzu yana son mace saboda ya ga za ta taimake shi bin Allah ne ba irin masu tunanin yau bane kawai a ce ya auri mace mai kyau shikenan in ta fita unguwa a riƙa cewa ka ai mata wani ya sa ta a gaban mota ta dan sa jala haka ta sauke shi a rinka kallon ta ana kai matan wani ai gaskiya ta haɗu kai iya naka tunanin kenan to ka kai duniya ta ruɗe ka a'a babban tunaninka a matsayinka na musulmi mai tsoron Allah mutumin kirki shine wace ce za ta taimaka maka bin Allah wace ce za ta taimaka min bin Allah kai abin da ya dame ka kenan to haka ke ba babban abin da ya dame ki waye zai taimaka miki bin Allah ina kyauta saboda haka ita al-muqbila ce alal akhirah kullum mu'minar gaskiya za ka ga mai da hankali ne akan abin da ya shafi lahirarta al-mutazawwijatu laha kuma mai mai da hankali ne ta yi tattali da neman guzuri dan tafiya lahirarta da ma musulmi kun gani yanzu wani zai samu kanshi a lahira ko ji da komai ga jama'a sai laifuka ba abin da ya da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai yi guzurin komai ba ka dubi ko a rayuwar duniya dan Allah in kana da wani alhaji da yadda irin alhazan nan namu wanda har yanzu ba su dawo ba to in sun dawo nan da kwana goma ko sha biyar ka tambaye su kai da guzurin su ya kare cinya aka yi a can kenan fa inda za ka iya samun mai taimaka maka ba ka fi sani duk wanda ya je aikin hajji ka tambaye shi akwai sabil ana taimakawa da shi amma billahi lazi idan ka tafi lahira a gicciye ko to na rantse da alqur'ani ranar dan da ka haifa idan da ya haife ka duk gudu zaki ya ne tsarin mar'u min akhihi wa ummihi wa bi wa sa'ibati li kulli imrin minhum nawma idin sha'anin yubni kowa ta kanshi ta ishe shi kowa bala'in da ke gaban sa ya ishe shi saboda haka da ya an ji uba zai gudu dan kar uban ma ya tunanin wai za a taimaka mai mata da ta hangi miji za ta gudu dan kai tunanin dan fata rikice a yi tunanin ta taimaka ba za ta yi ba dan uwanka yana hangen ka zai gudu da ka hange shi za ka gudu dan ka ta rikice ka ce kawo taimako shi ma ta kai shi yake kai ma ma mutane su haɓaka ba kuna kallon annabi ya ce har annabawa da manzanni a ranar za ka ji kowannen su yana nafsi nafsi nafsi nafsi ka san wannan ma ya zama kamar hausa yanzu ko ba fassara ba ba hausa sun mai da shi hausa nafsi nafsi wallahi tallahi annabi ya ce a ranar Allah zai sa wani mala'ika ya daka ma duk wanda ke filin tsawa zai wani irin daka tsawa annabi ya ce har mala'iku na kusa da Allah da annabawa manzanni sanda aka yi wannan daka tsawon duk sai sun faɗi da guyayen su girin a ƙasa kowa na Allahumma nafsi Allahumma nafsi Allah ta kai na naki Allah ta kai na naki to irin wannan wurin ne za ka je a ce da gudu kuma kai da ka je da komai ba ba aikin fari da ka je da shi sai na baki jama'ar musulmi kullum wannan don Allah ka je karanta minhajul muslim ko kuma wancan littafi na wannan wannan al-mu'min marjan za ka yi mamakin ikon Allah jama'ar musulmi har annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama aisha sai da duk in ta rikice akwai abin da za ka iya mana ko annaba da manzanni in ta rikice akwai abin da za ku iya mana mu matan ku yace ina akwai amma ban da wuri uku sanda aka watso takardun aikin bayi sanda aka aji sirabi sanda aka zo auna aikin bayi sanda aka aji sirabi wannan ka ba annabin da zai tuna da matar shi sai ya ga ba matsala sannan ya ce to su wance yaya a ce kuma manzon Allah ne na bayani dangane da bala'in filin wannan ranar ya ce idan aka tashi alkiyama Allah zai kira annabi Adam ya haɗa shi da wasu mala'iku cewa ku je mutane da zara'a kaɗin nan ya ɗanka da jikokin kaɗin nan mutane a je a rarraba musu sai su tambayi Allah nawa nawa za a raba sai ce ku raba su mutum dubu dubu sai a je a raba duk mutanen da ke filin kiyama kaka duk wanda mace ta haifa tun daga kan annabi adamu har zuwa dan da mace na karshe za ta duka ta haifa yana wurin har da shi za a raba haka za a karkasa sai su dawo su cewa Allah an raba su ga yana an yi gurufin din su mutum dubu dubu sai Allah ya ce musu to ku je ku fitar da wutar jahannama ta ta raba ka karanta al-lu'lu wal marjan ko karanta minhajul muslim Allah sai ya ce ku fitar da na wutar jahannama na ta raba a kowane mutum dubu sai ya ce mutum nawa za a cire Allah abin mutum dubu sai ya ce ku cire mutum ɗari tara da casa'in da tara ku watsa su ta ɗaya ne kawai zai tsira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ne kuma a ce ka je da aikin baki ba ka da aikin fari sai na baki ka zagi uban wannan kama wannan sharri kama wannan kaji ka ci kudin wannan ka yi ma wannan aikin da ka je da shi kenan kare gaban Allah to shi dai ita dai mumina kulli da guzuri ce kuma ba wai da atamfa ko shi ba ba gwanagwanai da zinare ba ki kiyaye ba jiɗin ake magana ba a'a guzuri na aikin alkhairi sallolin karatun alkur'ani istighfari ko wallahi bari ku ji annabi ya ce hadisin da riyadu salihin ai ya ce aljanna mutane za su je za su yi mamaki da jama'a aljanna da take kallo ko filin Allah wata alayi babu shukoki ba komai annabi ya ce wannan zikirin da kake yi da ka ce subhanallah yanzu nan a zaman nan kana faɗi sai Allah ce wata bishiya ta fito ta wani ɗan ici da ka ƙara gwargwadon yawan waɗannan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ɗin gwargwadon cinkoson itatuwa ƴaƴan ita watan itatuwa da zaka yi a taka aljanna bishiyoyi jama'ar musulmi kun gane wannan amma a ce mutum ya tafi ko da zai shiga aljanna ka ji in bai nemi irin wannan guzurin ya rike ba annabi mutum zai je ga aljanna su fili ce kawai jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta saboda haka malama ta ce in dai mace mumina ce fala taraha ba ka ganinta ran litinin da alhamis ba ka ganinta a duk sha uku sha hudu sha biyar ga kowane wata illa sa'ima in dai za ka ganta to tana azumi litinin alhamis tana azumi in dai za ka ganta sha uku sha hudu sha biyar to tana azumi to kun ji sisters kun ji ustaziya ba dai a ganin nuni na gaskiya sai tana azumi ke ko rabanki da azumi tun na kasa baki daya yau ta uku kenan to zai ya kuma kun ji ɗan ku ce wacce ta rubuta ba a ganin ta sai tana azumi haka mumina take qa'ima kuma ba za ka leƙa ɗakin ta ba za ka iske ta tsaye tana nafila ba tana kallon talabijin ba ba tana zaman yi yara tatsuniya ba ba tana zaman nuhu ba ba tana zaman karanta nobel ko littafin soyayya ba a'a ba ka ganin ta sai tana azumi in kuma shiga ɗakin ta kai da rana to za ka iske tana sallah qari'a kuma za ka iske ta qari'atan li kitabin lahi in dai ba sallah take ba za ka ga ta buɗe littafin Allah ne tana karantawa alqur'ani kenan to yanzu wannan gaban da a ce mata ne da rana nake wa karatun nan to da an ce da Allah wace ce ni za ta iya shiga cikin nan to yanzu tun da ba mata bane saboda Allah kowane namiji ya tunani yanzu shi ma fa ba zai zama mini ba sai an rinka ganin shi a haka ka zama sa'in ƙa'in ƙari'in likitabin ba to in ko baka kiyaye wannan ba to akwai alamar tambaya katuwa akan anya ne nan gaske ne kukai ko kuwa mai suna ne kawai da ma musulmi kun gane yanzu wani rabon shi da tsoyar dare billahi inna lillahi la inna tun da aka yi tahajjudin azumi bai ƙara tsaya da ko jiri ba kuma ana magana mummunan gaskiya ke riko kai yana shi ai aiki ne mummunanci imani na gaskiya aiki ne jama'a ba su mutu ba ba wai cewa aka rake ba a ana gani ne a ƙasa kaji aikin mummunan na gaskiya kaji fa abinda Allah ce innama yu'minu bi ayatin allazina idza zukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim وهم لا يستكبرون سيتم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون كدي wannan aya inna ma ai adatul hasr ne ko kamar ka ce ba mai fita daga masallacin nan sai mai farar riga sai ya zama shi kaɗai ne a cikin wurin nan akwai wanda zai miƙe kuma bayan shi sai an ce da kai to ku ba kaɗai masu yin imani da ayoyin da imani na gaskiya su ne waɗanda in an ja ayoyin suke faɗuwa su yi Allah sujada ba kuma sa girman kai amma an kana son ka gane hoton to ga yanda suke ta tajafa junubuhum anil mabadi'i wannan sasannin hakarkarin jikin na nesa nesa da wurin kwanciyar su san da mutane ke kwanta suna bacci su sasannin jikin na nesa da wurin kwanciyar su aikin su cikin daren يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون saboda jin daɗin aikin da suke wa Allah irin wannan sai ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin ba ran da cewa Allah irin wannan aikin da ta san me Allah ya koye mata na faranta mata rai wannan kuma jaza'an ne bi makanu ya'maluna sakamakon abin da suke wa Allah ne ka diba ka ga inda Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhiduna ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin ka ji ga ga ne zaka gane su kanu qalilan min al-layli ma yahduna wa bil afhari hum yastaghfiruna innal muttaqina fi jannatin wa uyun masu tsoron Allah in kana son ka gane su to ranar alkiyama a yanda suke suna cikin aljannatai kuma a cikin aljannatansu akwai famfuna maromarai na ruwa wa'u akhidina ma atahum rabbuhum masu karɓa ne da yadda da abin da ya zo musu kuma daga ubangijinsu innahu su din nan kanu sun kasance qabla zalika kamun zuwan su kiyama musulmina suna tsayawa suna kyautatawa Allah to ya za a gane su ga yanda za a gane su kanu qalilan min al-layli ma yahda'una kaɗan ne jinsu a cikin dare baccinsu a cikin dare kaɗan ne sallah suke tashi su wabil ashari a daidai kuma lokacin yin sahur hum su din nan inda zai ka leƙa ɗakunan su ya tagfiruna ba suna sharɓar kuɗewa ba ne a'a ba suna fama da aikin binshari ba ne ba kuma suna ƙara sa giya an gane ta jin daɗin bacci ba ne a'a za ka iske suna yawaita awaɗuwa Allah istighfari jama'ar musulmi kun gane wannan ko na na hafsa yar sayyidina umar ku sani mata ta siffanta da waɗannan ɗabi'u guda biyu hadisin bukhari ne matsala ya shiga tsakaninta da manzon Allah sai da annabi ya ba ta takarda ya sake ta jama'a kun gane ko shikenan da sakin ta sai Allah ya turo Jibril maza ka zo ka ce annabi ya mai da ita ba mace irin ta ake saki ba annabi ya ce hafsa ta ce na'am na dawo da ki Allah ne kuma ya ce in dawo da ki jibril zai tafi ce a saboda Allah ne yasa Allah ya ce in gaggauta mai da ita sai ya ce ba wani abu yasa Allah ya ce kai gaggawar mai da ita ba illa li annaha sawwamatun illa li annaha sawwamatun qawwama mace ce mai yawan yi wa Allah azumukan nafila mace ce mai yawan tsayuwar dare tana wa Allah ibada hafsa kenan ashe duk macen da ke da wannan ɗabi'a mumina ce wannan fala taraha illa sa'ima ba ka ganin ta sai tana azumi qa'ima kuma ba ka ganin ta sai tana wa Allah tsayuwar dare na tunfili wannan irin ta manzon Allah ya saka saboda wata matsala amma Allah ya ce mazaida ita ba irin ta ake saki ba me yasa dan ta cika kwalitin da ke nuna ita mumina ce ta cika abin da ake nema na zama mumina shi ne ita mai azumi ce ya ce ba abin da ya sa Allah ya ce kai gaggawan mayar da hafsa illa li annaha sawwamatun qawwama wannan irin ta ake saki ba irin ta ake saki ba saboda haka kare a ce kitabillah baiwar Allah nan mai yawan karatu ce ga littafin Allah ku je ku karanta tarihin mata magabata da ma musulmi kun gani ka ji mace wadda a cikin mata za ka samu tsakanin magariba da isha'i take soke qur'ani duk da wannan abun ba daidai ba ne ko cikin maza an yi irin su karanta ko da atibiyan shi aga da hamilton qur'an na nawawi duk za ka ga irin ayyukan nan masu da sara da ata a duniya duk daren duniya sai ta soke alqur'ani duk da ba daidai ba ne amma muna cewa an dai waɗanda sun mai da hankali ƙwarar gaske akan karanta littafin Allah ya uwa ko kina da tsari na karanta littafin Allah daga ɓullar rana zuwa faɗuwarta eh to kin sa me kike karantawa a kullum ki yi kokari ɗin zai yi a kullum ya zama kina da tsarin karanta izu shida ta yanda a kwana shida zuwa na bakwai za ki rinƙa sauke ma Allah littafinsa jama'ar musulmi kun gani zuciya da kyau ku tsaya ku ji jama'a zuciya akwai nau'in cuta biyu da ke damunta cutar farko shine wanda ake zuwa asibiti a ce zuciyar shi ke ciwo ko zuciyar ta ke ciwo wannan sai a duba a asibiti irin ya kai haka ya ce wurin likitoci akwai nau'i na biyu na cutar da zuciya ke fama da shi to wannan nau'i na biyun cutar iri ce wannan nau'i na biyun ya kasu biyu akwai marabu shubha akwai marabu shahawat to wannan marabu shubha din shine kaza Allah yana cewa ubi wa ya kunu munafiquna wallazina fi qulubihim maradun ma wa'ada Allah wa rasuluhu illa ghurura to bari ku wannan cuta da ke samun zuciya na biyun wanda ya kasu biyu maradu shubha da maradu shahawa babban abin da ke magance matsalar wannan cutar shine karanta littafin Allah da ba musulmi kun gani abin da ke sa zuciya ta makance shine ɗayan cututtukan nan guda biyu ko dai cuta ta shubha da ta kama zuciyar mutum ko cuta ta sha'awa da ta kama zuciyar mutum wannan shi ke kashe zuciyar mutum da kaji an na manje yana cewa idan zuciya ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba to amma kun san maganin wannan cutar wallahi tallahi shine karanta littafin Allah Qur'ani saboda manzon Allah ya ce zuciya san da Allah yake yana yin ta tara kalbi kan far takarda amma da mutum ya yi aikin laifi saban Allah sai Allah ya sa diga mata wani bakin abu da ya ƙara sai Allah ya sa ƙara diga mata wani bakin abu da ya ƙara sai a ƙara ɗiga mata wani bakin abu yau da kullum aikin da yake na laifi yana sa ana ɗiga mata wannan bakin abu har sai wannan bakin abin da ya tsatsa ya yi mugun kanta akan wannan zuciya annabi ya ce in ka so karanta ayar da Allah ke cewa kalla bar rana ala kulubihim ma kanu yaksibuna abinda suke aikatawa ne mummuna shine ya jaye tsatsa akan zuciyarsu sabai suka ce ya rasulullah don ya gaya musu cewa zuciya za ta yi tsatsa kamar yadda bakin karfe yake sai suka ce ya rasulullah idan bakin karfe ya tsatsa mun san matakai da muke bi na kawar da tsatsa a kan za mu sa shi a wuce ya ja a ɗauko sinadari a ta buge shi a ta dukan ƙarfen har dai tsatsa ta kau to ita zuciya in ta yi tsatsa ya za a yi wurin kawar da wannan tsatsar da ke kanta annabi ya ce ana amfani da ɗayan abu biyu an gane ku annabi ya ce zikirin maut ka rinka samun lokaci kana zama kai kadai kana tunanin mutuwa da abin da zai biyo bayan ta wannan yana magance matsalar wannan cuta da ke kan zuciya sannan ya ce wa qira'atul qur'an sannan yawan karanta littafin Allah saboda haka kun ji ita yanda dole na take mai yawan karanta littafin Allah ce ita to haka ma mu yake haka mu yake jama'a a cikin magabata fa ka je kai ran tarihin al-Imam Shu'ba abokin karatun Imam Hasu matar shi take babu labari a san da ya aure ta aka kawo ta ɗakin shi akwai dabbar da take shimfiɗa mai yana hawa kai yana karanta alkur'ani ranar da take babu labarin nan ta ce yau zai yi sauka ne ta dubu ashirin da hudu sauka ta dubu ashirin da hudu wannan zuwan ta gidan dabbuma da kike shimfiɗa mai yana hawa yana karanta littafin Allah akan yau lissafin ta saukar da zai yi na dubu ashirin da hudu wannan saukar a ɗakin ta ke sai ki auna ki gani so nawa mu ke sauke qur'ani akan dabbuma da kike shimfiɗa to ya ma taɓa sauke qur'ani ko ko ya ma taɓa sauke alƙur'ani ranar da yake kan gadon rashin lafiya na rasuwa a ɗakin shi yana da ɗan uwa mace ta zo ta tsaya a kan shi kamar su ce sai ta ɗaga hannu ta fasa ihu sai Allah ya sa ya farfaɗo haka ya ji ihun da ke yi sai ya ce wace ce ta ihu aka ce wance ce sai ya ce dubi bangon nan ta kalla ya ce mai kika gani ta lance lissafi ne ga yanar dubu goma sha takwas ya ce to a ɗakin nan kawai da ka sanda na shigo shi saukar da ne a cikin banda wancan na ɗakin mata shi ba a wannan ɗakin kawai shigowa ta shi zuwa yau sauka ta dubu goma sha takwas kenan ya taɓa shekara biyu yana kwanci sai dai a juya shi gangaren ne na ƙur'ani shekara biyu yana kwanci sai dai a juya shi amma ran da ya samu lafiya bayan cika shekara biyu ya miƙe aka ce o alga ta malam koya haddaka ya ce tana nan yadda take ya fara karanta littafin Allah ana sauraron shi sai dai a ji a dawo amma tun daga farko har ƙarshe ba tuntuɓe ɗobe ba aka ce waya aka yi tokai da ake ta biya tsawon shekara biyu ya ce ina cikin wannan halin da manta da wannan abin da Allah ya sa zuciya ta tabbace ba ina aikin karanta shi a haka ne dan ka san su wanda suka ɗau alƙur'ani da ma musulmi kun gano amma ya zama yanzu ba mu da zumunci da alƙur'ani sai in mun ta rikici jarabawa ta taho ya ce to haɗa sun ta alƙur'ani ya ta wasu ya addu'a duk ƙarya ne wa ya ce maka magabata na yin irin wannan kai ka je ka abinka da kanka jama'ar musulmi kun gano saboda haka ita mumina in dai ta gaskiya ce ba ka ganin ta sai tana mai yin azumi jama'ar musulmi kun gane ku ba ka ganin ta sai tana mai tsayuwar dare nan muka kawo hadisin muslim da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan mutum ya farka da daddare matar shi ta farka da daddare kai mai gida mai gida ya ki ya farka ta ɗebo ruwa ta watsa mai ya farka yaya ta ce mai tashi kai alwala mu samu ko da raka'a biyu annabi ya ce idan ya tashi yin alwala suka haɗu suka yi nafila raka'a biyu da sun gama annabi ya ce sai Allah ya sa a rubuta sunayensu shi da ita matar tashi cikin azzakirin Allah kafiran da zakirat shi ma ko in ya farka wataran wance wance ta ta tashi ya ɗebo ruwa ya watsa mata ta farka yaya ya ce mata tashi ke alwala ko da na fila raka'a biyu ne ta tashi ta alwala suka haɗu suka yi fila raka'a biyu annabi ya ce da sun gama sai Allah ya sa a rubuta sunayensa cikin azzakirin Allah kasiran wa zakirat kuma karanto suratu waccan ahzab kaji tun daga inda Allah ya ce innal muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات daga inda ya ce wa zakirin Allah kasiran wa zakirat to daga nan ne kai ce abdallahu lahum mafiratan wa ajran azima duk waɗancan na baya da aka ta faɗa ba kawo wannan ƙarshen ba sai da aka ce azzakirin Allah kasiran wa zakirat ka ji da kai nafila raka'a biyu cikin dare da matarka ku tashi ku nafila raka'a biyu cikin dare shikenan sai Allah ya rijista cikin azzakirin Allah kasiran wa zakirat don Allah a matsayin ka na musulmi da ka ji wannan magana ka taɓa kwatanta tashin matarka cikin dare so ɗaya ku yi aiki da wannan hadisin annabi ingantacce dan a rijistar ku cikin alzakirin Allah kafiran wa zakirati da Allah ya ce abdallahu lahum maghfiratun wa ajrun azima tsakanin ki da Allah kin taɓa tashin mijinki cikin dare kuka yi nafilan na raka'a biyu ko ku ba ku da bukatar aljanna ne ku yanzu ba ga shi wani ya jira bai taɓa yi ba ko to in da gaske ne a yanzu ne za a gara mumidancin mutum a yau din nan sai ya tashi ta an yi kawai abin da dama ake nema kenan ai ba jin ba ba a ce na'am ba kuma ba kuma a ce alaba da nadawa yawa aiki kawai ake nema wa ulmalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna khashi'atun ita mai tsoron Allah ce munkasiratun bayna yaday Allah kullum zaka ga ita mai yin kasa da kanta ne gaba ga Allah in dai aka ce wannan abin ya shafi Allah to sai ta fadar da kanta ba ta isa ba kawai abinda Allah ya ce shine isa harisatun al-istidlal waqtaha fi ma yanfa'uha kullum ita mu'mina mai kwaɗayi ce akan cin riban lokacinta cikin abin da zai amfane ta ba ka ganin ta tana zaman banza mumina a ba wani lokaci da take sake da shi sai ta yi abin da za ta amfana ko ta amfanar da waninta amma ka ga mumina ce ki kiyaye kanki in ana magana mumina ki daina miƙewa tunda kina da lokacin sa kasar kina kallo na fina-finai ƙarya ne ana magana mumina ki kiyaye mutane ki kiyaye Allah ki ce ke mumina ce a ina kina da lokacin sa kiɗa kiɗa ki ji da waƙe-waƙe wannan ne za a ce mumina ta so ki iya miƙewa ki a ina ke yanzu ba za ki ji tsoron Allah ba ita mumina kun ji yanda take mai tsananin nuna kwaɗayinta ne akan cin riban lokacinta cikin abin da zai amfane ta ba wani lokaci da take take saki sai ta yi abin da zai amfane ta kuna kallon abin da manzon Allah ya ce ni'matani marbunatani fi kaseerin min an-nas as-sihhatu wal faraga akwai ni'ima biyu da Allah ya yi mutane wanda waɗannan ni'imomin guda biyu ana mamayar mafi yawan mutane a kansu shi ne lafiya idan Allah ya maka lafiya sai kai sake ba za ka dage wurin yin abin da zai amfane ka ba sannan chance na yin abu kana da chance yanzu za ka tashi kai yau din nan kana da chance tun daga ka lafiyar kano in ka koma gida ka kwanta ka ce mata ka wance in karfe biyu da yin tashi ko na tuna ka a biyu yau rubuta karatu ai ko jama'a musulmi kullum ta tashi din ku yi yau din nan kana da dama kai haka amma ku ba gobe ba taka bace baka san gobe da yadda za a tashi ba jama'a musulmi kullum to mai hankali shine wanda yake yake kokarin cin ribar lafiyar da Allah ya masa da kuma amfani da dama chance da yake da shi sannan kun ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ranar alkiyama Allah zai turke mutum dan adam kafar shi ba ta daga sai an bai tambaya kan abu hudu baka isa kafar ka ta daga ba sai an maka tambaya kan abu hudu abu na farko za a tambaye ka game da watan game da za a yi maka tambaya na farko game da ƙuruciyarka ina ka ƙara wa Allah da ita game da abin da ka sama ya aka yi ka same shi ya ka kashe shi game da rayuwarka ina ka ƙara wa Allah da ita game da iliminka aikin mai kai wa Allah da shi jama'ar musulmi kun gani sai ga mutum ya yi zuni zuni a gaban Allah ne ranar kiyawa kuma ranar ka san ba ƙarya amma ka yi dai a fili kowa ga shi ya bi kai makarici ne a ya kamata a ce dukkan musulmi ya tsoro kuna kallon abin da annabi ya ce fa a cikin kabari tambaya hudu za a yi duk wanda ya shiga kabari ar ne da musulmi za a yi tambaya hudu ne kowaye ba mai martaba ba mai arziki ba ba honorable ko excellency ko kowaye in dai muke shiga kabari tambayar nan hudu za a yi mai man rabbuka wa ma dinuka wa ma amaluka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum mu'mini na gaskiya zai ce rabbi Allah duniyar islam da sun ce wa ma amaluka me yana ka aikin kai da kai wa Allah a duniya karfa ka ce kafinta ko bakaniki ma'aikacin gwamnati a ni dan kasuwa ne wallahi kana faɗi kakadi duk abin da ka faɗa ka kaɗi idan aka ce wa ma amaluka annabi ya ce mumini abin da zai ce wa waɗanda suke mai tambaya suna tambayar shi zai ce qara'atu kitaballah muna karanta littafin Allah shi ne aiki na na kuma yi imani da shi na gaskata shi kama duk abin da ka faɗa a cikin kabari sanda aka yi maka tambayar me aikin ka kai in dai ba na karanta littafin Allah ka ce ba wallahi ka kai billahi da ba abin da duk wata sana'a da ka faɗa ka kai in dai ba karanta littafin Allah ka ce kai ba kuma na yi aiki da abin da ke cikin shi kuma na gaskata shi ne imani da shi zama ba aiki to karami Allah kyauta filin ya ha kullum za ka ga tana dagewa wato wurin cin riban lokacin ta cikin abin da zai amfane ta filin ya ha ya amfane ta a duniyarta wa akhirata ya kuma ya amfane ta a lahirarta ita mun da haka take duk sanda ka ganta tana abin da zai amfane ta a duniya ne ko tana abin da zai amfane ta a lahira amma sun ne ka sa fim kina kallo dan Allah amfanin ne zai miki in ban da ɓata lokacin ki a banza da kika yi Allah ya ce inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula duk abin da kunnen ki ya ji in dai ba abin da Allah yake so yadda da shi bane duk abin da idan ki ya gani in dai ba abin da Allah ke so ya yarda da shi bane duk abin da zaki rinka sakawa a zuciya in dai ba abin da Allah yake so ya yarda da shi bane to ko ma wanne ne a sai miki tambayar kiyama me yasa za su ga muku ci shi wata lacca ne yana zuwa kawai sai aka je na alhamdulillah alhamdulillah wanda ya sanya na ganin ba kawo na gode Allah da ya da makaho sai aka yi ta mamaki kana godiya kawai da Allah ya kama kawo ya ce kwarai kuwa me yasa ya ce na gode Allah da ya yi makaho ban taɓa ganin bushi ba bari ranar kiyama Allah ya tarke ni daga cikin abubuwan da zai min tambaya a kai me yasa ka taɓa kallon bushi a talabijin ko a jarida ko a magazin me yasa ka kalli bushi wato za ku yi mamaki wallahi tallahi duk yanzu duk mai kallo na dinnan ko yanzu a talabijin za ka kalle ni ko yanzu ido biyu nan da kake gani na ga ka wallahi sai an tambaye ka a lahira me yasa ka kalle ni duk abin da idan ka yi gani wallahi sai an tambaye ka me yasa ka kalla jama'ar musulmi kun gane wannan ko mutum ne fa cikin magabata ya kalli mace ana yakin yana tunanin me ya kawo ta wurin yakin nan sai tuna to dan ne na dukkan na mace a uzurin mai astaghfirullah kai wannan ido kai ne akwai sun jawo mutane fitina to yanzu ya zan garin kiyama da ya daga hannun da makamin shi yake sai kwaba kwaya idan sai da ta bada kasa yace gara haka da matsalar da zaki sani a ciki jama'ar musulmi kun gane wannan ko ai bayanan cikin manhajul musulmi din ya kawo wannan fa gidan bene ne kawai yake yawo bene ne kawai yana yawo sai ga irin kantini ba din nan yana gan kawai sai ga mace tsaye a kai irin dan abin nan da ake yi na bene mai karfi a tsaya ana kallon gari haka yana ɗaga kai kawai sai ga mace shi'uzu billahi ashe an ɗaga kai dama matan mutane ake hangowa an kalli sama ya ce ya Allah ka yafe mu daga yau ne maka alƙawarin ban ƙara ɗaga kai in kalli sama wallahi aka ce har ya bar duniya duk inda za a gan shi a duƙi za a gan shi kai ya ɗaga kai ƙara kallon matan mutane amma wai kai sai ka ɗauko wani fim ka sa wai kana tunanin ai kai kallon da kake ai ba wata matsala wai ya ce maka ba matsala a tsakaninka da Allah Allah da yake ya ce da matsala amma kai ke kina ganin ba matsala